ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata barkanmu da asuba barkanmu da sake kasancewa a wannan majalisi namu na masjidul ansar kumu akwa local government jihar gombe nigeria don ci gaba da karatunmu na darussan mata a watan ramadan wanda yau biyar ne ga watan ramadan shekara ta 1445 hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a lissafin turawa yau za mu tashi ne akan muhimmancin sadaka ga iyaye mata da kuma suwaye cancanta a basu sadaka suwaye bai cancanta a basu ba bayani ne akan sadaka amma da ta shafi mata zan bude da hadisi na farko da yake magana akan muhimmancin mace ta rinka ba da sadaka annabi muhammad sallallahu alaihi sallama hadisi sahihi za mu zo makaranta shi ya ce wata rana Allah ya nuna mini wutar jahannama sai na ga wanda suka fi yawa a cikinta su ne mata idan an faɗi irin wannan hadisin sai ki tino ki mafa mace ce shin ɗabi'ar da mata ɗinnan suke yi har Allah ya hukunta musu shiga jahannama ke kina yi ko ba kya yi idan kina yi to kin ga kin hau layin halaka kenan kin hau layin taɓewa wannan hadisin ya shafi mata ne wata mata ana ce da ita khatibatun nisa har aka faɗi sifanta safa'ul khaddain ta daga hannu ta ce ya manzan Allah mu ko me muka yi da aka yi mana wannan hukunci a ce muna da yawa a cikin wuta mun mata manzo Allah ya faɗi sifofi guda biyu da ɗabi'a guda biyu da mata suke yi annabi ya ce tuksirnan la'ana wa takfurna la'ashir kuna yawanta la'anta la'anta tsinuwa mace bakinta ya zama kamar reza ɗan abu kaɗan tsinuwa ga butulcewa abokin zama mijinki da yake tare da ke idan wani abu ya shiga tsakaninki da shi sai ki manta duk alherin da ya taba miki wani lokacin a zage shi wani lokacin a masa ya rufe wani lokacin a yi fushi da shi a ƙi kula shi wani lokacin a haɗa mahar da iyayensa wani lokacin in mace ta buɗe baki ta rinka yanka bakar magana wa mijinta kamar ba mijinta ne da ya aure ta ba kamar ba shi ne suka yi soyayya suka yi aure ba to irin wannan ɗabi'a na butulci rashin godiyar Allah rashin godiyar abokin zama da mata suke da shi dalili ne na kai su wutar jahannama sai ki shafa kan ki ruwan sanyi ki nutsu idan kin san kina da irin wannan ɗabi'a ta yawan tsine-tsine da zage-zage to ki sani sifar mata ne 'yan wuta kuma idan kin san kina da ɗabi'ar butulci rashin godiyar Allah ɗan abin da aka samu ba a gode Allah da shi ki sani cewa sifa ce ta matan wuta to sai mu zo maganar zakka bayan an ce sadaka to a cikin hadisin sai manzo Allah ya ce da taron mata ya ce ta saddakana rinka yin sadaka yawan sadaka shine yake hana mace ta shiga wuta duk wacce take so Allah ya mata shamaki da wuta Allah ya sa mata katangar karfe da wuta Allah ya shiga tsakaninta da wuta to ta yawaita yin sadaka mata ne aka ce masu yawaita sadaka sama da maza me dalili saboda wannan matsalar da aka hango irinki da 'yar uwarki za su kasance a ciki bayan an mutu da kaɗan kaɗan ɗin da kike da shi ciriki bayar abinci ne na gidan miji a'a abin aljihunki ne wani alheri ne Allah ya baki ɗan zari koya ya kirin bayarwa don ke ɗin ba iri ɗaya bane da wane haɗarin da ke fuskantar ki ba irin na wane ba ne amma mace ba a santa da rowa ba kuma har yanzu ɗin ya tabbata idan mace ta samu wadata ta samu rufin asiri hidimar da take wa addini taimakon da take wa musulunci da yawansu wallahi sun fi maza to ba san mace da ruwa ba sai ki kiyaye sai kuma ki kula to yanzu za mu fara tattauna akan matsala ta farko saboda yau ma zan yi tambayoyi insha Allah na yi bayani yanzu akan muhimmancin mace ta rinka yin sadaka ta yawaita sadaka me dalili na faɗa matsala ta biyu shine idan mace Allah ya sa ta zama mai kuɗi Allah ya sa ki zama mai kuɗi a tajira kai Allah amin Allah ka amsa albarkacin wannan azumi amma Allah ka fara bani tukun kafin ka basu to ai naga amin din tana da yawa ne saboda watakila akwai mala'iku a gefe kar su rubuta ba ni a ciki aikin da bai ba shi yasa ne maza maza na sa suna na nima a ciki Allah da sauran yan social media su ma ka hada da su amma su a bayan body ta karshe idan mace ta zama mai kuɗi tana da hali har ya kai ga tayi kuɗin da za ta cire zakka sai mai gidanta ya zo bi layi mijinta ya kafa layi ya kasa ya tsare ya ce ni ma ga hannuna a bani zakka shin ya halatta mace ta ba wa mijinta zakka ko bai halatta ta ba shi zakka ba zai iya yiwa matacce da kuɗi mijin kuma ɗan aikenta wani aka ce ai matan nan ta fi ka kuɗi ta fi ka kaza ya ce yau me a ciki tunda tana da kuɗinta in za ta yi tafiya ba sai in riƙe mata jaka ba ya ce wallahi ba wata matsala ai kuɗi su ne komai in ji shi fa da faɗa ya ce ba komai ta aike ni ta tura ni duk inda za ta tura ni tunda dai akwai na kashewa kam ya ce ba wata matsala kuma ana, ana iya samun rayuwa matar ta zama tafi mijin kuɗi to amma kuma karki manta mijinki shi duk kuɗinki kuma mijinki shine wajibi ya ciyar da ke addinin musulunci komun kuɗin mace komun wadatar mace to mijinta shine zai ciyar da ita karki yadda dan kina da kuɗi mijinki ya sake miki ragama ya ce ke ne da shafane ke ne da kuɗin makarantar yara ke ne da kaza a karki yadda sai dai in ababin insani da mutunci da kyautatawa kika ga zaki dauke masa nauyi amma duk arzikin da mace ta samu to kar miji ya koma ya ce a ai kina da kuɗi ni ba zan yi ba a'a komin kuɗin albashinki kuɗin kitsanki yana kansa man shafawanki yana kansa kuɗin ƙunshinki yana kansa abincin dare da na rana da hidindimun yara duk yana kansa duk abin da kika sa a gida wannan sunansa taimako da ihsani shi kuma wannan ba dole bane sai an yi ra'ayi in yana miki ladabi da biyayya ki sa hannu ki taimaka idan baya yi kuma rike kudinki walbani walbaka walhanani walqimimi musamman in kin ga ya fi karkata akan kishiyarki ki je ki kashe masa kudi kina hidima ya tafi wajen kishiya yana rawar jiki rike kudinki in ya zo ya nuna yana so ki ce ka dawo nan ka yi ladabi nan ne gidan kuɗi can ba komai sai fitina da tsiya da kitififin mata Allah ba ku kuɗi mata wallahi ina so na ga kun yi kuɗi wallahi wallahi tallahi ku sakata ku wala ku shanta ke ku more wallahi Allah raba ku da wulakancin namijin zamani in kana da dan kuɗin kama yaushe zaka saurari namiji ba sai dai ta ganin kana yanka tamfofi ba da da da abun nan da da takalma masu tsada da hijabai kala kala kana harkarka shi yasa ku kama sana'a wallahi eh Allah ya baku kuɗi to amsar ita ce ya halatta mace ta ba wa mijinta zakka in Allah ya jarabe ki da miji talaka taimaka masa rufa mai asiri kice zo ka bilayi ba dan halinka ba zo ka karba ka dan dubu ɗari biyu ka je ka rage zafi me yasa ya halatta muna da dalili akan haka shi mijin ai yana cikin mutane takwas da shari'ar musulunci ta ce a ba su zakka in sifarsa ta shiga ciki to sai a bashi إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله هذا هو قرشي أتشين سورة التوبة آية تتمانين ديدي داك إذا مجن كذا مسكيني فقيري ba laifi za a iya bashi tunda ai yana ciki ba wani dalili da ya ce kar a ba miji zakka babu daka don Allah mata masu kudi ku rinka sa mazajen ku a cikin list kuna ba su kuma na tabbatar zai rinka girmama ki na tabbatar za ki samu kansa in dai mijin wannan zamani za ki rinka dan bashi na kashewa kyauta ga ladabi da biyayya in za ki tafi ma sai ce to hajiya ba dai wani abu ko sai ki ce je ka ka dawo lafiya iyi haka ne ko hajja yawwa in ji wata tsohuwa shekara saba'in ta ce haka ne dai ta tuna da kenan lokacin suna abubuwa akwai hadisi a cikin sahih bukhari riwayar abi sa'id al-khudri wata rana manzon Allah ya fita daidai lokacin sallah walaha da rana kamar haka din ne yanzu inda muke zaune a afwan a sallar babbar sallah shine daidai dai haka lokacin fita sallar idi ko kuma karamar sallah ya tafi sallar idi bayan an gama sallar idi ya rabu da maza ya juya ya tafi wajen mata zai musu wa'azi a cikin wa'azin amarahunna bis sadaqati annabi ya umarci mata ya ce to ku rinka yin sadaka yayi wazi ya ce ya ayyuhan nas ya ko mutane ta saddaku ya ko mutane ku yi sadaka yazo kan mata ya ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya taron mata ku yi sadaka kin ga karatu na da na fara na gaya miki ki rinka sadaka ina tausaya miki ba ki sani ba za ki dade ko ba za ki dade ba ki rinka sadaka wa inni ra'aytu kunna aksara ahli nar annabi yace ni na ganku ku ne mafi yawan yan wuta a wuta mata ne dingin a cike Allah da ya kiyaye mu wai namiji an faɗi wannan hadisin sai ya ga bai damu ba to ai maman ka ma mace ce da ka nuna rashin damuwarka ai matar ka ma mace ce da ka nuna rashin damuwarka yar ka ma ai mace ce da haka hadisin ya shafe mu gaba ɗaya su ma mazan ai akwai inda ake kone su ai ya wuce wajen mata ya gaya musu wannan magana hankalinsu ya tashi wannan hadisin a sallar idi annabi ya faɗa ashe ya kamata limaman idi su rinka yi wa mata wa'azi na musamman suka ce wa bima ya rasulullah saboda me ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dalilin guda biyu ne tuksirna la'ana wa takfurna al'ashir yawaita la'anta da butulcewa abokin zama annabi ya dada cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi rajuli alhazim min ihda kunna ban taba ganin halitta wacce take da tawaya a hankali tawaya a addini wanda take tafiya da hankalin mai hankali ta ɗauke hankalin mutum namiji tsayayyen namiji mai hankali amma wallahi in ya shiga hannun mace sai abin da aka yi haka in namiji ya fada hannun mace wallahi kamar jariri yake zama yace ban taba ganin halitta da take dauke hankalin namiji irin mace ba yasa in aka samu mace mara tsoron Allah sai ta juya namiji ta sa shi je ta abu abubuwa na zalunci yanzu idan miji ya jarabtu yana son mace kina gani zaki ga yana dimo cewa akan kishiyarki ta tafi da hankalinsa ta yaudare shi ya fada kisisinar mata yaudara wayo mace tana da wayon da za ta tafi da hankalin namiji yasa abin tausayi idan namiji ya fada hannun mace ita take sarrafa shi wallahi wasu yara suka ce a gabansu matar babansu amaryar babansu take daka mai tsawa ba na ce ka zo ba sai ce hajiya gani nan dai zan zo ita ko uwar gidan ina in wani abu ya hada su sai zagi haka yanzu mace in ta seto mutum ta aure shi ta fahimci yana mutuwar santa to wallahi in ba yayi da gaske ba sai ta ja shi a ƙasa ta wulakanta mutum annabi ya ce kuna tafiya da hankalin mutane ba za ku ce Allahu akbar ba Allah ne ya baku ko ba ka bane da aka duk wani namiji ya biya hankali ya bi sannu in ba haka ba sai ki ga mutum fa shekara arba'in shekara arba'in hamsin yarinya yar sha takwas ashirin tana juya shi a gida kai ni fa bana son sharri ko kuma ana magana kuna haka ne haka ne haka ne kun sani ne to shine azhaba take tafiyar da wato hankalin mai hankali ta juyar da shi idan zalunci ne sai ta sa shi ta zalunci wani mai gidan ana kallo ana ganin yana zaluntar mutane ya ziga shi matarsa yana tsoron matarsa maza da yawa ana cewa yana tsoron matarsa kuma mai uzuri yasa hajiya ina baki shawara ki koya wa ɗanki jarinta ba auren ba in ya zo ya yi aure in ba sa'a ba wallahi zai koma hannun matarsa sai matarsa ta yadda ya biya miki kudin kujerar umara ƙwarai in ya zo zai biya sai ya yi shawara da ita da ta tun furtake fuska ta ce me kace ma zai ce a na fasa uwarsa fa wani ba aka ce in ya dauki albashi da ya karbo lokacin da ake karban albashi kashi yana zuwa kawai sai ya zube mata a gaba sai ya koma gefe ce ga kudin ita take daukan biro da takarda ta kasafta kudin nan ta faɗi yadda za a yi da su ta ɗebi kaza ta ɗauki kaza wannan na kaza ne ina nan a gefe shi sai dai wahalar aikin gwamnati idan an gama ta ɗan ware mai ɗan kaɗan ta ce ga wannan kuma ka sa aljihu ka kuma ka dawo ka ce wai sun ƙare kai Allah ya sauke annabi ya juya ya tafi ya gama wa'azi bayan ya koma gida sai ga wata mata ta biyo shi sunanta Zainab sunanta waye ba Zainabu ba Zainab ko da ke Zainabun ma daidai ne ba kuskure ba ta same shi a gida wace ce wannan matar matar Abdullahi dan Mas'ud ta bi shi gida ta same shi aka ce ya Rasulullahi ana maka sallama ana neman izini ya ce waye aka ce zainab ce ya ce ayyu zayanib wacce daga cikin zainabobin ai muna da zainab da yawa da yawa to wacce ce a cikinsu aka ce imra'atu bin mas'ud matar abdullahi dan mas'ud ya ce na'am i'idanu laha na'am kai mata izini kenan wannan yana nuna idan mace ta je gidan wani sai ta nemi izinin matansa in za ta gan shi ba bini-bini haka a je a ga kin cusa kai kin kai kan mutum ba ko da ko malamin addini ne ba a shiga gida ba izini yanzu wannan ai kun ga babbar mace ce mata ibn mas'ud sai da ta nemi izini da haka in za a je wajen mutum a rinka neman izini ba wai a tafi haka gagau gagau ba aka mata izini ta ce ya nabi Allah ya annaban Allah mun je sallar idi ɗazu ka yi wa'azi innaka amarta yawma bis sadaqati ka ce a rinka ba da sadaka kuma a cikin sadaka akwai zakka ta ce wa indi wa kana indi huliyyin li ina da kayan kwalliya na ina da zinarai na ina da azurfa na ki duba matan matan sahabbai ma suna da kuɗi ki rike idan an tambaye ki suwaye cikin mata masu kuɗi matan sahabbai ki ce matar abdullahi dan mas'ud idan an tambaye ki wace mata ce take da kayan ado da kwalliya da sarƙa da sarƙar hannu da na wuya da ɗan kunne da kayan shakatawa na mata a zamanin annabi mata ibn mas'ud kuma yawansu har ya kai ga sai an cire musu zakka amma ke yanzu kina nan ɗan kunnen arziki baki da shi bai saya miki ba kuma ba sana'a ba za ki sana'a ki saya ba a zamanin da mata a gida ba yadda za a yi mace ta zauna ba ta sana'a wallahi duk mun sani da muna yara kaga dai mace ta daure yan awakinta ɗaya biyu dusar mai gida ko yana so ko baya so akwai ta za ta wayar ya halatta kiwon 'ya'yan kaji haka da agwagi duk matan aure da suna yi kaga a can gidan ana alala ta sayarwa alale ai ta layi in rana ta yi ana siya har bayan azar za a kai tana sana'arta bai taba mata zaman aurenta ba wata tana sai da gishiri wata a magi wata tana sai da dan kwali wata takalman yara wata tana sana'a amma yanzu sai ki ga mace ga ta a zaune a gida ba ta komai na neman arziki wani babban malami kwanan nan muna karatu mun yi wa'azi irin wannan yace wallahi ya san lokacin da mahaifiyarsa take kiwo shanu shanu take kiwo ta samu wani kango sai ta sai saniya sai ta daure in babbar sallah ta zo in ta sayar kowa sai ya samu alheri a gidan nan me yasa yau kuke fadawa cikin wulakanci mata ba kwa sana'a kuma namijin wannan zamani na sha gaya miki a karatu wallahi namijin wannan zamanin ba zai iya rike ki ba ba zai iya miki abin da ya kamata ya miki ba komin ayarsa da hadisinsa ba za mu iya jurewa ba ni ba nan matanmu ba wallahi tallahi ina baki shawara duk wacce ba ta da sana'a ba ta da aiki ta bane ma yanzu ga abubuwa da ake na ci gaba a koyi yadda ake yin sabulu ana iya yin sabulu a gida man shafawa ana iya yi a gida lalle fa yanzu wata yarinya na sani budurwa ce wallahi lalle take yi in kin ga yanda ake layi idan sallah ta zo layi idan ta zo ta zabga wa mace matan mai kuɗi lalle a ce nawa ne su ce dubu goma eh ha wallahi biyan ta za a ta iya ya dubu goma a wajen matan masu kuɗi wani abu ne gyara ta dai ta yi mijinta ya gani ya sha'awar lallen bai fi dubu goma ba in ta je gidan talakawa dubu uku akwai mai kitso wallahi bukin ɗinta ake kitso ta iya kitso kuma abin da zai baki mamaki yarinya ce budurwa hannunta ya kware wajen kitso in ta yi kitso malama kamar daga ingila in ta zo sai ta ce ƙanana ake so ko 'yan tsakatsaki mai haka ko mai haka ko na tsaye ko a cuci maza a cuci gayu kala-kala ta iya saboda iya kitsanta layi ake mata a yau ba zan samu zuwa ba gaskiya hajiya sai rana kaza kuma ita mai kitso fa ci yanzu sha yanzu ne ana gamawa za a zare mata kudinta ta bude jakarta ta saka ta fita me ta rasa babu ba ta jiran wai babanta ya mata kaza waye kudin makarantar ta ita take biya akwai yara yan mata teloli a yanzu haka wallahi mata teloli wasu wallahi layi ake musu ko kwanan nan kafin na taho dinnan zan bada dinkin yara na aka ce wai akwai akwai wata tela na ce aje a kai mata sai ta ce in fa ba a kawo kafin kaza ba za ta rufe dinki na ce eh aka je aka kai dinki an zo min lissafi sai da wani zazzabi zazzabi ya so ya kama ni to yaran da yawa na ce mutum ɗaya nawa wai duk mutum ɗaya dubu takwas na ce dubu takwas ku nemo min keken nan nima in kafa a gida in rinka takawa na ce yanzu tela ta ɗinka set ɗaya dubu takwas aka ce yau ai wannan mai sauƙi ne ma yanzu don Allah ina da wannan sana'ar yaushe zan tsaya namiji yana wulaƙanta ne akan wai ɗari biyu ɗari uku wai dubu ɗaya dubu biyu zan ce alhaji ka bani ɗaki kawai zan kafa kekena abincinka na rana ba fashi na dare ba fashi kulawa da yaran ka zai wallahi kullun kafata tana kan keke kyarro kyarro ki dai yaya mace za ta zauna ba ta da sana'a ba ta da aiki kuma ki tambaya wannan matar ibnu mas'ud din haka ta zauna daga sama aka turo mata kudin ta sai kayan kwalliya da kayan ado zinaran aiki take sana'a take yi da haka dan Allah mata ku nema a'a dan wake ne zaki yi a'a dan malele ne a'a a warace zaki rinka soyawa a'a kosai ne Allah ya hore miki hannunki ya iya kosai a'a kunu ne zaki rinka yi a'a koko ne a'a omo zaki rinka a'a man gyada ne a'a wane ne a'a hijabai zaki rinka dinkawa a'a wane ne ko hijabai kika zo kika iya dinka hijabi ko ba ke kika dinkawa kina siyowa ya dukan hijabi daga Kano a kawo ki sa teloli su dinka miki sa a leda ki rubuta sunanki da stikarki wallahi layi za a rinka miki ana karba mata masu sana'a su suka fi more zaman aure Allah ko cikin yan uwanta mata aka je gidan biki zaki ga atamfarta daban ne takalminta mai tsada hijabinta mai yadi mai yauki kamar yakuwa kamar kubewa kai saboda tana da rufin asiri mijinta yana ganin mutuncinta da kimarta ni dai ina jiya miki tsoro kar ki fada gidan miji ba sana'a yanzu in aiki ne ma in karatun boko ne ma kai wasu mazajen ba za su bari kai aikin ba to tunda ba za ka bari ne aiki ba ai ko ba za ka hana ni sana'a a gida ba yanzu akwai matar da wallahi oda take yan kayan yara yan takalman yara sai ta yi oda har china fa mata aure kuma wallahi da wayar ta kawai a gida ta samu sai a turo mata an kawo mata kayanta a airport sai ta tura mijin je ka ka dauko min kayana haka zai tafi a je a biya clearance idan an balle dila layi ake mata akwai matar da na sani wallahi shago ne da ita a cikin gidanta na kayan kitchen ba ma shago ɗaya ba kin ga wani kasuwanci da ake mace sai ta samu ɗaki da ki bar ɗaki empty mijin ke zo ya miki kishiya ba gwanda ki bude shago da sana'a ciki ba ta ce buga min kanta ka gani aka buga mata kanta dan cokalanta ne yan robobinta ne abun mamaki sai ta rinka dorawa a status dinta idan an je islamiyya sai ta rinka tallatawa idan abin ta rinka yi layi ake mata a gida sai ta ce kar ku zo lokaci kaza mai gidana yana nan sai ya tafi kasuwarsa yana harka ita ma tana harka amma da zarar dare ya yi sai ta ce ba kasuwa an rufe shago ni kuma lokacin ina shagon mai gida na ce dama yanzu a ce mace ashe mace za ta iya shago na sana'a a gidanta kuma a zo har gida a bita wata shago take da shi na kayan yara takalman yara a cikin gidanta da kin zo zaki saya shiga ki duba ina kallon ki dauki abin da zaki dauka cike min kuɗi na ki Allah sa wannan wa'azi da na muku za ku dauka ku kama sana'a kuma karki rena sana'a karki rena ko ta ulu ne da dinkin riga sanyin yaro dan abin da kika ga zaki iya karuwa Allah ya miki albarka wata mata ta ce ai zama bai kama ni ba ta ce ko gugguru zan yi ta nemo masararta in ta bunka mata wuta sai ta yi wannan gugguru ake cewa ko ta kulle kayanta sai kiga ana zuwa ana siya wata ce yaushe zan zauna daddawa zan rinka gyarawa daddawar ta take siya ta daka ta gyara ta sa shi a leda ta gyara ta samu masu manyan shago ta sa lambar wayarta da sunan daddawarta sai kiga ana zuwa ana siya tunda matan birni yanzu ba sa daka daddawa hanyoyi na neman kuɗi da yawa amma mata sun zauna da iyayenmu da kakanni mun sani wallahi azimu wallahi za ki ga gida ba a zama kowace mata da sana'ar da take yi to amma mace ta zo ta zauna wa namiji komai sai ka bata kullum miji zai fita kina masa bambadanci ba ni kaza ba ni kaza in ya tafi ya kwanta bacci ki caje aljihunsa ki tsame shi ke ne cinye kuɗin sauran kati ke ne kaza in an baki kuɗi ki rike baki a dawo da canji duk da ya halatta in aikin gida za ki yi amma dai ai ya kamata ki nemi na kanki ni dai na gaya miki namijin wannan zamani da yawan su ba sa iya rike mata wannan karatun da nake faɗa maza ba sa son sa wani ya ce wai malamin nan wai me yasa yake yawan faɗa wannan abun ne to ya zai faɗa haka to dan Allah mata ba haka bane ku faɗa su ji suna iya riƙe ku ba zaman haƙuri kuke yi ba duk ba mun riga mun sani ba lallabawa ne kuke ta yi ba to ki nema wa kanki yanci sana'a kawai a kula da hakkin ‘ya'ya a kula da hakkin miji sannan a nemi kuɗi wata ta ce malam mutumin nan yana ta raba kujerun makka yana ta raba kuderun umra a umra sai ya kai mutum ɗari umra ta ce malam ya ƙi ya kai ni ta ce da na ga zaman wulaƙancin ya yi yawa sai na kama sana'ata ta ce yanzu na tara kuɗi na ta ce wallahi da kaina na ce masa ba ni dama zan je unguwa ina ta tafi ta ce sai na je aka buga min fasfot ɗina ai da izininsa ana nan sai ta ce to bana fadda ni za a yi arfa ya ce kamar ya ai ban biya miki ba ta ce to yaushe zan jira ka na biya wa kaina eh ya kama kwane-kwane na ce lalle ki ce ya baki dama ki je ki sauki arfanki ta ce da kudi na biya a samu matar aure ta biya wa kan da kudin umra a samu matar aure ta biya wa kan da kudin aikin hajji ki ga mace mijinta in yayi wa yara dinkin sallah kala ɗaiɗai kala biyu ita kuma sai ta yi wa yaranta kala biyar biyar a ɓoye kala biyar ta ce yaushe zan bar 'ya'yana cikin talauci sana'a malam mata mai sana'a ƴaƴanta ma zaki sha'awar su a waje in kin gansu dan Allah ku kama sana'a ku dage kun ji ko yawwa ba dai mun zo da Allah mu samu akwai hajiyoyi da yawa a nan kuma in mun je aikin haji don Allah mu haɗu yawwa ki ce malam ai kaga da sana'a ta wallahi na zo don Allah ko ƴan awaki ne da ƴaƴan agwagi ku dinga daurewa kuna kuna kiwatawa yanzu ba ku san kaza tana da daraja a garin nan ba ba ku ga yadda kaza take yanzu kaza fa jiya na tura a siyo min kaza ina jin kwadayi na ce a nemo min gasasshiyar kaza dubu takwas ba na ce kai dubu takwas ta yara hako ai kukan imanin ku daman kaɗan ne yayi shi yasa mazan naku ba sa siya muku kaza na samu kayata na sai da na bari matar gidan ta fara bacci na murkushe kayata to laifi na yi ita na san mai ta ce a gefe to amma fa na dan rage mata kaɗan yawwa kar a je a kai ni gaba ta ce ina da kayan kwalliya na ita mata abla dan maso ina da kuɗi na da ya kai a yi zakka mijina kawai yazo ibn mas'ud wai yazo ya tsaya min wai ya miko hannu wai in bashi tace ya rasulullah shi yasa nayi takakke ne ya nazo gidanka yanzu dan Allah sai in bawa mijina zakka ibn mas'ud ya ce mata yace hajiya zainab ba maganan ki cire zakka ki cire daga gidan nan ki kai shi waje da ni da ƴaƴanki mu muka fi cancantan mu ci zakkan nan da ni da ƴaƴanki mu muka cancantan mu ci zakka wa ya faɗa ibnu mas'ud mata ta turbina fuska ta ce ba zan bayar ba sai na je na tambayi annabi ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tambaye shi annabi yayi dariya ya ce sadaqa ibnu mas'ud mijinki ibn mas'ud yayi gaskiya zaujuki wa waladuki a haqqu man tasaddaqti bihi alaihim da mijinki da ƴaƴanki su suka fi cancantan ki ba su zakka kafin ki fidda kuɗi waje haka duk wacce ta samu kuɗi in dai mijinta talaka ne zabar masa wasu dubu ɗari kaza kuma har ƴaƴanki ya halatta ki ba su zakka yau kin ji wani sabon karatu ko su ne suka fi cancanta in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wata riwaya ta Bukhari da Muslim ita Zainab ɗin matar Abdullahi ɗan Mas'ud ta ce wa Bilal Zainab matar Ibn Mas'ud ta ce wa Bilal salin Nabi sallallahu Alaihi wasallama ka tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama أيجزئ أني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في هجري يا هلتا أغريني إن باوى مجينا زكاة kuma da wasu marayu da suke ɗakina suke ƙarƙashina kai bilal ka je ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama Bilal ya je ya ce matar Ibn Mas'ud ta turo ni in tambaye ka ya Rasulullah sai manzo Allah ya ce na'am walaha ajrani ka gaya mata ya Bilal ta bawa mijinta zakka ta bawa ƴaƴan marayun da suke hannunta zakka ta ciyar da su tana lada ma kala biyu ajrul qaraba wa ajrus sadaqa ladan qaraba dangantaka kusanci da kuma ladan sadaka duk macen da ta bawa mijinta sadaka ko ta bawa mijinta zakka to ladanta ma ya mafi wanda ta kai shi waje da aka ku taimaki mazajenku in ba su da hali cewa da ta yi a yarji'u anni yana nufin cewa ai sadakar ta farilla ce zakka ne amma in sadaka ne ta ta sadakar da take ta normal sadaka ba ta dole ba wannan bilittifaq ittifaqi malamai sun ya halatta mace da ba mijinta ba kowa ba amma yanzu muna magana ne akan zakka in Allah ya baki kudi hajiya wannan shine ra'ayin jumhurun malamai Allah ya musu rahama ya halatta ki ba wa mijinki zakka ki taimake shi to wani fikihu za mu ɗauka a nan abinda za mu ɗauka a nan ashe su matan sahabbai suna da kyakkyawan alaka da zamantakewa ta kwarai da mazajensu ta yadda har abin duniya idan sun samu ba sa manta mazansu zai iya yiwa Allah ya rufa miki asiri sana'ar ki tayi Allah ya baki duniya kina ɗinki Allah ya karɓe ki hannunki yana da kyau ana miki layi kina samun alheri babu laifi dan buhun shinkafan da yake siya ki dauke masa ki taimaka masa a babin taimako ha inda da zaman lafiya me a ciki yar motar ki da kike hawa bai da ita wata ran zai tafi ki bashi makullin ki ce gashi amma fa ka dawo da wuri in ka dawo ka ajiye min makulli na a wuri kaza a taimake shi miji abin tausayi ne miji abin jin kai ne uban yayanki ne eh ba dai mazan wannan zamani ko? ta ni dai wa'azi nake yi ni dai ina neman musu alfarma a taimaka musu eh a taimaka musu kamar yadda su ma suke taimaka muku ina ganin lalle idan mace Allah ya mata rufin asiri ta zama irin matar Abdullahi dan Mas'ud ta dumbulo ta miƙa ta dumbulo ta daɗa miƙawa za a samu zaman lafiya in dai kina bayarwa za ki iya kafa sharaɗi ma ki ce tofu ba kai ba ƙari har ka yadda ka ƙaro min kishiya Allah ruwa asiri abu na biyu shin mace za ta iya ba wa 'ya'yanta zakka ko sadaka eh musamman zakka ta farilla ya halatta idan kika hada kudin zakkarki ƴaƴanki suna mabukata zaki iya bata kamar yadda yazo a cikin wannan hadisi saboda in dai yaran su talakawa ne in dai miskinai ne in dai mabukata ne to za a iya ba su saboda hadisin zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alayhi hadisi sahihi ingantacce akwai waɗanda suka hana akwai malaman da suka hana kar a ba wa ɗa zakka akwai wannan maganar kar a ba wa ɗa zakka to amma wane ne bai zai ba wa ɗa zakka ba uba ne da yake ci da ɗa baba da yake ci da ɗa aikin ga ciyar da ɗa wajibi ne akan wa akan baba ko amma ai ba wajibi bane akan uwa ita kanta uwar ai ciyar da ita ake yi ƴaƴan ma ciyar da su ake da ke da ƴaƴanki duka mai gidanku baban ƴaƴanki shike ci da ku dan haka ke mace ya halatta ki ba wa ƴaƴanki zakka ke mace saboda ciyar da su ba dole bane akan ki an hana a bawa yaro zakka ne idan ciyar da shi ya zama dole ne akan ka to tunda ba dole bane akan ki ki ciyar da shi ubansa ne ke ci da shi a babin zakka za ki iya ba wa ɗanki zakka ijma'i malamai suka ce annal walada la yi min zakatil wajibati bil ijma'i wannan an yi ta'aqqubi an bibici wannan zance malamai suka ce abinda ake nufi duk uban da ya zama wajibi ne ya ciyar da 'ya'yansa to haramun ne ya ɗauki zakkarsa ta kuɗi ya ba su uba uba ku gane hukuncin ya shafi waye ne uba uba ne in yana da kudin zakka ba zai ba da ‘ya'yansa ba shi ma ‘ya'yan wanda suke cikin gidansa yake ci da su banda ‘ya'ya da suka yi aure suna waje baya ciyar da su banda manyan ‘ya'ya da ya ware su ya ware musu kwanonsu suna can suna buguwa suna wahala sun shiga layin talakawa su waye ba za a bashi zakka ba dan da yake cikin gidanka dan da kake daukan nauyinsa kudin uniform dinsa kudin makarantarsa abincin safensa da na ranansa wanda yake kanka amma yarka budurwa da ka aurar da ita ta je ta auri wani talaka in ka zo ba da zakka ai yanzu ba dole bane ka ciyar da yarka da ka aurar da ita ko to ya halatta uba in ya zo raba zakka ya raba zakka da 'ya'yansa 'yan mata da suka yi aure suna gidan mazajensu talakawa ka yau an muku gata me yasa ne wannan bayani saboda ana samun kuskuren fahimta sai ki ga attajiri babanki mai kuɗi ne yana raba zakka miliyoyin kuɗi wasu na samu amma ke ba zai baki ba saboda me wai ke yarsa ne ke yarsa ne idan kina cikin gidansa ne wanda ciyar da ke zama dole amma in ki riga kin fita daga gidansa wa yake ci da ke mijinki ta ka ya halatta ya baki ko ya bawa mijinki ki tura list ai ka masa ki ce baba gane da jikokinka duk muna layi bana ka turo mana ka aiko mana Allah sa kuna ganewa da haka abinda malamai suke cewa wal ummu la yalzamuha nafaqatu waladiha ma'a wujudi abihi ai uwa ba dole bane ta ciyar da danta a lokacin da babansa yana raye duk dan da ubansa yana nan to uwa ba dole bane ciyar da yara abincin rana abincin dare ba dole bane dolen waye ne dolen ubansa ne me haka saboda Allah ya ce fa'in arda'ana lakum fa'atuhunna ujurahunna kin san me yasa ya zama ba dole ba hatta shayarwa Allah ya ce idan mace ta shayar maka da ɗanka ka ba ta ladan shayarwa ba ki gane karatun ba ko fa'in arda'ana lakum in suka shayar muku da ‘ya'ya ki duba fa idan mutum aka masa haihuwa wai shayar da ɗan da za a yi aikin uban ne ya nemo wa ɗan nonon da zai sha aikin uban ne ya kula da lafiyar jaririnsa ke kan a barki da wahalar naƙuda da ɗaukan ciki da masifar rayuwa sai aka shayar maka Allah ce fa'atu hunna ujura hunna ku ba su ladansu akwai wata ayar da Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa alal mauludi lahu wanda aka haifa masa uba da aka yi masa haihuwa to ya azurta ya taimaki matan da suka masa haihuwa din matar da ta haifa masa da sannan kuma ya bata abin da za ta ci ya bata sutura ya taimaka mata kenan aikin uba ne ya shayar da ɗansa ita uwa ba kawai nonon ne yake gabanta kawai to amma ya za a yi uban ya nemo madara ya baki bombitan ki wadatacce ya kawo miki madarar ki irin ta nijar nan mai yaukin nan mai kauri mai zaƙi ya kawo miki nido ki manya manyan gwangwanaye ya rinka sai miki madarar shanu akai akai lafiyayyar kazarki ta bayan la'asar a rinka kawo miki sosai an faffasa kashinta a baki kayan daɗi ki ciki ƙoshi nonon ya kawo ruwa sosai don ki me don ki shayar masa da ɗansa to wata ta ce wallahi malam banda mazan yanzu ba sa yi ai shi yasa na ce ku kirki ne da ku yanzu kun ga shayarwan fa duk aikinsu ne wannan karatun maza ba sa son sa yanzu saboda Allah daidai ne mace ta zo ta haihu wai mace fa kin san me yake faruwa yau fa mace za ta haihu gobe jibi sati dai wasu ya ce wai wai ba ruwan nono babu kin san me yunwa talauci babu abushe nonon za ki ga mace tana ta dabaru ta ɗauko kunun kanwa ne ta haɗa ne a ɗebo wannan a haɗa a marka da kankana a haɗa ana ta ‘yan dabaru a ɗauko a je a siyo sachets ɗin madara ta naira ɗari biyu ɗari uku a har haɗa da ruwa a sha wata ta ɗebi ko kwate ta ɗurka haka dai wai nonon ya kawo don ta ba wa jariri uban yana ce yana kwance bai ma san me ake yi ba wallahi baka kyauta ba wallahi baka kyauta ba da ka duk matar da ta haihu ya kamata miji ya mata hidima ka siyo mata katon-katon na madara kuma gaya miki ki tsaya ki ci ki more ki sakata ki wala wata ta ce ayya da kaga ina cin wannan abun ba ni kadai bane ni ba ruwana in dan tani ne ba zan ci ba ɗanka nake bawa wallahi amma me sai ya bi ta baki na in ji ɗanɗanonsa ko ba ka bane in ya shiga ciki sai ya dawo nono kuma wannan abu ne sananne sai dai maza su ƙi duk mijin da ya ba wa matarsa kayan daɗi ta ci lokacin ta haihu ko za ta haihu nonon ta yi kyau yaro yana sha shine za ki yaro malam bulbul da shi a ƙoshe amma yanzu wasu ya'yan fa ba a iya ma nuna su wa makota ba a iya nuna su wa abokanai saboda yaron yana cikin tsumma kamar zai tsinke nonon bai da albarka nonon bai da ingredients nonon nata bai da kayan gina jikin ɗan adam saboda an batta da yunwa mace jininta ya zube ta haihu jini ya zube ruwan jikinta ya tsiyaye an wayi gari ba abincin karyawa na rana ma babu da daddare ya da miki da zage-zage baki ci da rana ba da safe ba dumame da aka saba na iyaye da kakanni da ƙyarshi ma aka same shi kina kokawa da yara a kicin da da tu- da tukunya da daddare kuma yazo ya ci zagin ki da mun sani iyayenmu da kakanni suna kokarin yin abubuwa wallahi addini ne zo da shi idan mace ta haifu sai a ce akwai wani abu ya kauri a siyo mata gasasshen nama saboda gasasshen nama yana da amfani ga ya mace gasa shi ma ake da ɗan ruwan ruwan naman nan a jikinsa kar ma ki sa masa abin nan ki gashe shi ya gasu sosai ya sha yaji ki bantari kayanki ki murƙushe kayanki madara ko gwangwanin madarar nan na pick milk din nan ko crown din nan in kika masa fasa shi kika daga in kin yi haka don Allah kake sauke sai kin ji ya kare a ke kanki ne ba ke kike wa kanki ba jaririn ne da haka maza ku shayar da matanku ku ciyar da matanku ku yi musu abun alheri aikin namiji ne ya nemo abin da za a ci mai daɗi abin da za a sha mai daɗi abin da zai gina jiki don a shayar masa da ɗansa sai gadara ta banza da mazaje suke yi yana sakinki a dawo mun da ɗana a kawo mun ɗana ni wallahi ba za ki tawo mun da ɗana ba amma lokacin da kike shayar da ɗan yana bakin cikin ya je ya siyo miki gwangwanin madara ya kawo baya yi sai bayan an sake ki wai zai nuna yana da gadarar ɗa wallahi ku ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah ni ba za a tafi min da ɗana ba ni wallahi ɗana namiji uba yanda yake gadara akan ɗa kamar shi yana ƙuda kamar ke ma baki ma san wahalar ɗan ba wannan wa'azi wallahi na so a tafsirin dare na yi shi wallahi a maimaita musu ko to ba damuwa ku rubuto tambaya ai kuna zuwa karatu ku ce malam ka yi magana akan muhimmancin maza su rinka saki aljihu saboda shayar da 'ya'ya ku aiko yau ko gobe don Allah in gargaje muku su Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa mazan nan su ji wa'azin nan Allah ya sa su ba da kaza mai kyau da nama mai kyau gasasshen nama da soyayyen nama da na bakin titi da wanda za a gyara shi a kicin Allah ya sa a kawo kayan shaye-shaye masu daɗi masu gina jiki ledar abarba daban ledar ayaba daban ledar lemo daban ledar sweet milo daban ledar kankana daban leda leda leda leda ledoji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh